بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mun sake haɗuwa da ku yau hudu ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijira wanda ya dace da sha biyar ga watan uku na shekara ta 2024 miladiya a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke birnin baucin yakubu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin suratun ra'ad yau za mu tashi daga aya ta biyar in allah ya so mai allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ce idan kana mamaki to abin da ya fi ban mamaki shine cewa da suke yi shin idan muka mutu muka zama turbaya wai za a sake mai da mu wata sabuwar halitta ula'ikan lazina kafaru bi rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka kafirce da ubangijinsu wa ula'ikal aghlalu fi a'naqihim kuma waɗannan su ne waɗanda akwai kukumai akan wuyayyakinsu wa ula'ika ashabun nar kuma waɗannan su ne ‘yan wuta hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin wuta Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi magana akan abin da ya yi shimfiɗa da shi a cikin wannan sura domin tabbatar da imani da tauhidi da kuma yarda da tashin kiyama duk wannan ya faɗa ne la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun domin ya sa mutane su sakankance su yi imani imani na yaƙini akan haɗuwa da ubangiji da gaskata tashin kiyama wanda haka zai sa mutane su yi aiki mai kyau domin tanadin ranar haduwa da shi duk wanda bai yarda akwai tashin kiyama ba zai yi abin da ya ga dama a duniya saboda yana cewa in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa nahya rayuwa ce kawai ta duniya mu rayu mu more mu shakata mu hole mu yi sharholiya yadda muke so wa ma yuhlikuna illa dahar zamani ne kawai zai halaka mu mu tafi sai wasu ma su zo haka rayuwa take zamani ne mu ci zamanin mu mu more duk wanda bai yarda da tashin kiyama ba zai yi abin da ya ga dama amma idan mutum ya yarda akwai hisabi akwai ranar haduwa da Allah to zai sa ya rage wata tsiyar idan ma bai daina ta ba to shi yasa Allah yake yawan mai da hankali akan wato taukidin ɗora wa mutane aƙidar imani da tashin kiyama saboda an aka samu imani da tashin kiyama za a yi imani da Allah da shi zai kawo tashin kiyama zai sa a yi aiki na gari domin ana so a samu mai kyau a tashin kiyama zai sa a guji mummuna domin kowa baya so ya samu mummuna a tashin kiyama amma mutum yana ƙaryata tashin kiyama magana ta ƙare to anan shine Allah yake ce wa in ta'jab ai wa in ta'jab min shay' fi shahani haula kufa idan akwai wani abin da ke baka mamaki akan waɗannan kafiran kana jin mamaki akan sun ƙaryata ka kana jin mamaki akan suna bauta wa gumaka ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah suna bautawa abinda ba zai musu amfanin komi ba baya cutar da su shine ma ke jira su ba su su bashi amfanin su kare shi kar a karya shi amma duk da haka kuma suna bauta masa suna ce su ne masu nema musu ceto a wurin Allah to Allah ce in wannan yana baka mamaki da su to wannan bai ma kai abun mamaki sama da fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ai wato fa'ajab ashadda ajab min qaulil kuffari hadha to ka fi jin mamaki da wannan abin da kafirai suke cewa wai yanzu shin idan mun mutu za a sake dawo da mu a wata halitta sabuwa wannan magana ta fi ban mamaki sama da kafircin da suke yi saboda koda suna kafircewa inda suna kafircewa alhali sun yadda akwai tashin kiyama da da sauki ai akan abin mamakin cewa ashe tsananin kangarewa ne yasa suke amma waɗannan ba su ma yarda ba suna gani Allah ba zai iya tayar da su ba idan kana jin mamaki akan suna karyata ka bayan sun san kai mai gaskiya ne wa in ta'jab min takdhibihim laka ma'a ma yashhaduna bihi laka min as-sidq duk da sun shaida cewa kai mai gaskiya ne amma yanzu sun ce kai karya kake yi abun yana daure maka kai da su suke ce maka al-amin ba kai ka saka kanka ba da sun ce da kai kai ne sadiqul masdu kai ne mai gaskiya abun gaskatawa yanzu kuma sun ce wannan ƙarya yake yi sai annabi wannan abu yana bashi mamaki ta yaya ni da nayi magana akan kaina kun gaskata amma da nayi magana akan Allah kuma ku ce ƙarya nake yi zan yi gaskiya wa kaina kuma yi wa Allah ƙarya ne to wannan abun yana da ban mamaki sai Allah ce fa ajabun qauluhum ai fa aktaru wa ashaddu min hadha al-ajabi al-ajabu fi qawli al-kuffari a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid abun mamakin da yafi wannan shine yadda suke karyata Allah ma ba kai ba suna cewa Allah ya ce zan dawo da ku su kuma sun ce a'a a idza mitna wa kunna turaban yanzu bayan mun mutu wa sirna izaman baliyatan nakhilatan a inna la mab'uthuna khalqan jadida yanzu bayan mun riga mun mutu mun riddige mun ride in ka zo ka tona rami ma ba za ka gan mu ba mun zama ƙasa mun saje da ƙasa kuma za sake da mu tsaya a'a shine a wani wuri suke ce inna hadha la shay'un ajib wani abun mamaki ne a idza mitna wa kunna turaba bayan mun mutu mun zama turbaya a wani wuri suka ce a inna la mab'uthuna khalqan jadida a inna la mab'uthun a inna lamadinun za mu dawo ba a tara mu shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wannan abin da suke faɗan ya fi komi ban mamaki wasu malamai sun sa kansu shigar suna ta cewa fa'ajabun qauluhum ba yana nufi Allah ne yake mamakin ba da yawa daga cikin malamai har su al'imamu shaukani sun yi wannan magana cikin fatul qadir kai har al'imamu bagawi da ta dukan su ahlus sunna ne wal jama'a amma dai gaskiyar zance ba a kutsawa cikin wannan idan Allah madaukakin sarki ya ga dama yana iya jingina wa kansa duk siffar da yake so misali shine jiya da muna ko wancan darasin da muna magana akan istiwa'in Allah akan al'arshi baka zuwa idan Allah ya yi magana akan wata sifa ya jingina ta ga kansa kai sai ka rinka kwatanta kanka ballantana ka ce Allah yana mamaki ne ta za a jingina wa Allah mamaki in Allah ya ga dama zai iya faɗan yana yi amma kai kuma ba za ka tambayi ya yake yi ko ka kwatanta da irin naka mamakin kai yawanci mamakin ka akan abin da baka sani bane sai ka ga ya faru kwatsam sai ka ce la to Allah yana haka ne Allah ya san ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu zaka in ya ce in ya ce yana mamaki sai ka yarda yana yi amma ba irin naka ba mamakin ka akan an ghaflatin ne wani abu ya zo da baka sani ba sai yanzu ka zo ka sani Allah kuma ya san komai amma in ya ce yana yi ka yarda yana yi misali shine ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana mamakin waɗansu irin mutane yujarruna ilal jannati bis salasil waɗanda za ake jawo su zuwa aljanna da sarƙa su ba su suke su je aljanna ba amma da ƙarfi an jawo su Allah maɗaukakin sarki ya sa ya rubuta a littafin su cewa su 'yan aljanna ne amma sai gashi anan kuma suna ta aikin 'yan wuta ta yaya za a yi a jawo su zuwa aljanna shine hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya zama sora ya shiga wuta sora sora zira'i daya ya kusa da ya je wuta yana kusa da ya mutu yana mutuwa ko wuta zai je amma fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafin da Allah ya rubuta na kaddararsa sai ya rigaye shi sai ya rinjaye shi sai ya juya fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhuluha sai ya aiki na yan aljanna sai ya shige ta shine sai a je ranar kiyama sai kai tsammani wane iya rayuwar ku da shi ka san wannan a rayin yan wuta ne wannan kafiri ne ko wannan fajiri ne ya ya na shi a rayin yan aljanna ana fahimta kaga an jawo shi zuwa aljanna da me da sarka da shi da mutanen da za a kai wa garin su yaƙi da hari sun ki su yi imani amma da ƙarfi a sa a sa iyayensu dole su zama musulmi sai su haifi shi kuma musulmi ko kuma su din su shiga musulunci ba so suke yi ba amma ƙarfi da yaji ya sa sun shiga da ƙarfin takobi sai su gane ashe musuluncin da daɗi sai su zauna a ciki kaga da ƙarfi aka jawo su zuwa aljanna an fahimta to kaga wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana mamakin irin waɗannan to karka tuna irin kai naka mamakin mamakin ka rashin sani yasa yanzu da ka sani kai mamaki Allah kuma ya sani kuma ya tabbatar da sanin amma ya ce yayi mamakin irin mamakin da ya dace da Allahu rabbul alamin na fata ana fahimta don haka wa in ta'jab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid Allah ce ula'ika waɗanda suke faɗar irin wannan su ne allazina kafaru bi rabbihim su ne wanda suka kafirce da ubangiji wanda ya nuna kafircewa da tashin kiyama kafircewa Allah ne duk wanda ya kafircewa wa tashin kiyama to ya kafirce da Allah kuma sai ya shiga wuta bal kadzabu bi sa'a wa a'tadna liman kadzaba bi sa'ati sa'ira shi yasa su ma anan Allah ya ce wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun duk wanda ya kafirce wa tashin kiyama wannan dan wuta ne saboda dukkan rukunan imani ko guda ɗaya ka karyata to ka karyata Allah gaba daya saboda Allah ne ya tabbatar da su yarda da su kuma yarda da Allah ne karyata su karyata Allah ne ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ula'ika al'aghlalu fi anaqihim kuma waɗannan su ne waɗanda akwai kukumi a wuyayyakinsu al'aghlal su ne السلاسل إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون كوكما كوكما شيني أبنا الطوق الذي يوضع على الأيدي وتلحق بها الأعناق irin abin da za a ɗaure hannu sai a haɗa da wuya irin ɗaurin da ake wa bayi wanda za a ɗaure haka sai a sa wato sakandami sai a ɗaure sai hannun a ɗaure ta baya amma wuyan kuma wato an sa shi a tsakiya sai a yi haka sai a kama hannayen ta baya sai a ɗaure wannan shine kukulu to irin wannan haka za a yi wa 'yan wuta shi ta Allah ce wa ula'ikal aghlalu fi anaqihim bi ma'ana توضع على أعناقهم الأغلال يوم القيامة فيلقون في النار za a ɗaura musu irin wannan sai a jefa su a wuta ta yadda ba ma za su iya in mutum yana jin wuta a yana so ya sa hannu yana tattabawa to ba za su iya wannan ba sai dai su ta ihu a haka waɗansu malamai suka ce al'ala wato kamar Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'idi yace ulaika al-aghlalu fi a'naqihim fa huwa alladhi yamna'uhum min al-iman an sanya musu kukumi a wuyansu sai tare su sai hana su imani ya zama kamar inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahuna wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa amshaynahum fa hum la yubsirun kaga irin yadda Allah yake faɗa wa kafirai ya toshe musu ta ko ta ina yanda ba za su iya imani ba an fahimta saboda sun ce qulubuna gulf zukatanmu a toshe suke sun ce fi adani na wakar a cikin kunnuwanmu akwai dalma da ya toshe wa min bainina wa bainaka hijab idan dunanmu kuma an rufe haka mu ba za mu yi imani ba to shine Allah ya ce ulaikal aghlalu fi anakihim an daure hannunsu da wuyansu haka ba za su iya samun damar da za su zo zuwa ga gaskiya ba balle su yi imani da ita me yasa saboda sun karyata tashin kiyama wannan yana nuna duk wanda ya karyata tashin kiyama to idan ba Allah ya so shi da shiriya ba zai iya zama a cikin bata zai dawwama saboda duk wanda bai yarda da cewa Allah zai ta da shi ya masa hisabi ba ai babu wata kofa kuma da imani zai iya shiga jikinsa bai ma yarda da cewa akwai tashin kiyama ba imani da Allah a wurin mutumin da bai yarda da tashin kiyama ba ai imanin banza ne saboda me amfanin kai imani da Allah baka yarda zai zo baka hisabi ba kana ganin an gama da duniyar an gama an cinye to ai bai da amfani don kace kai imani da Allah to shi yasa ya zama al-aghlalu fi a'naqihim yana nufi a nan duniya amma jumhurin masu tafsiri sun ce a'a al-aghlalu fi a'naqihim a ranar kiyama ne kuma wannan ya fi dacewa da abin da Allah ya faɗa idil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil fil hamim thumma fin nari yusjarun kuma shi yasa Allah a nan ma sai ce wa ula'ika ashabun na waɗannan su ne ma'abota wutan an ce sahib shine abokin zama kamar ka ce da aka halicci wuta sai aka barta ita kaɗanta ba ta da abokin zama tana ta neman wanda za a kama ta ya zauna sai aka ce ga su shi yasa wuta idan mutum ya shiga za ta kama shi ta rungume shi yasa Allah ce fa ummuhu hawuya uwarsa yadda uwa take kama jinjirinta ta riƙe in ta gona abu zai faru da shi ta ɗaure in ta goya shi a baya ta matse shi da jikinta ta gaba ma ta rike kayanta haka wuta za ta rike su shi yasa aka ce mata aka ce musu ashabun nar ma'abota abokan zama na wuta ba za su taba rabuwa da ita ba hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin ta idan sun shiga ba za su taba fita ba kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha duk lokacin da wahala ta yi musu yawa suka nemi su fita sai sun fara hawa sai a sake tura su cikin ta wa qila lahum dhuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun sannan a ce da su ku dandana azabar da kuke karyatawa ba kun ce babu tashin kiyama ba to ku tsaya ku ji anan shi sa Allah ya ce a ranar kiyama in aka tara su aka fara dandana musu wuta sai a ce da su alaysa hadha bil haqq ba gaskiya bane tashin kiyama qalu bala wa rabbina su ce wallahi da gaske ne sai Allah ce fazuqul azab to ku danda da gaskiya tunda sai yau ne kuka yarda da gaskiya to ku ji gaskiya da ai an faɗa kun ki yarda to yanzu ku ji yadda gaskiyar take yardar su a ranar ba za ta musu imani da ba za ta musu amfanin komai ba duk wanda zai yarda da imanin da zai masa amfani ya yarda tun yau shi yasa Allah ya ce ku yi imani tun kafin a zo lokacin da la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu shay'a ku yi imani tun kafin a zo lokacin da imani ba zai yi amfani ba idan da baka yi amfani ba idan da baka yi imani ba au kasabat fi imani ha shay'a ko baka yi wani aiki wa imanin ba Allah ya samu dace ne Allah ya ce
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات na'am وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب Allah ya ce kuma suna neman gaggawa suna neman ka gaggauta musu azaba wa yasta'jilunaka bisayyi'a suna neman ka gaggauta musu uquba qabla alhasanati kafin kyakkyawa ta zo musu su suna so ba kyakkyawar suke so ba a yi gaggawar ka musu mummuna an ce idan kun yi mummuna mummuna za ta same ku in kun yi kyakkyawa kyakkyawa za ta same ku sai suka ce ba sa son kyakkyawan a yi saurin kawo mummunar inda gaske ne mu za a tsokane mu da wuta a kawo wutar mana mu za mana barazana da tashin kiyama a yi tashin kiyaman mana kowa ma a yi kawai ba karya ba a yi mana shine yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana wa qad khalat min qablihim al-masulat Allah ce alhali a baya ai misali na ukubar da aka yi wa ɗan baya ya shuɗe sun sani cewa an yi wa ɗan baya irin haka amma duk da haka suke tsokana suna cewa ayi wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin nasi ala zulmihim sai dai ubangijinka mai yawan gafara ne ga mutane duk da yawan zaluncinsu duk da laifinsu amma Allah mai yawan gafara ne wa inna rabbaka la shadidul iqab amma fa karka dauka ubangijinka wai akan hakan gazawa ta sa komai yake yafewa a'a ubangijinka fa mai tsananin kamu ne idan ya tashi kamu kamunsa ba mai iya kwata wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qabla al-hasana al-sayyi'a shine al-uqubatul muhlika suna neman wai ai musu uquba da za ta sa a mutu kawai ba ka ce mutuwa ba mu muna tsoron mutuwa ne a mutu mana ba ka ce azaba ba mu muna tsoron azaba ne ayi azabar mana qabla alhasanati kafin lafiya da zaman lafiya da aminci ya zo musu su ba sa so sun ce duk wata ni'ima da duk wani waye da aka ce za a samu daga baya mu ba ma bukata kawai ayi azabar wannan shine abin da kafiran kafiran makka suka yi ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi yana kiransu yana musu wa'azi yana nusar da su yana nuna musu kauna yana zuwa gefe ta kuka zuciyarsa tana ta damuwa yana ta ɗaga hankali sun ƙi su yi imani amma su kuma suna ƙara tsokanarsa suna tunzurawa suna cewa a tsokani Allah ɗin a yi azabar mu za a yi barazana irin wannan ne Allah ta faɗa cikin alkur'ani wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Allah ce suna ta neman wai a gaggauta musu azaba walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab da ba don ajalin da Allah ya riga ya yanke ba cewa kowa sai lokacinsa ya zo kafin ya kama shi da an yi musu azaban nan amma Allah saboda su ba zai canza abin da ya rubuta ya tsara ba ka rabu da su ba su da hankali ne wala ya'ti annahum baghtatan wa hum la yash'urun idan lokacin da wancan ajalin da Allah ya rubuta ya zo zai zo musu kuma zai kama su amma ya zo kama su zai kama su kwatsam ne ba wai lokacin da suka tambaya ba sai lokacin da ba su yi tsammani ba sai ya zo yasta'jilunaka bil azab suna ta neman gaggawa akan ayi musu azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kace da su jahannama tana nan ta mafi karfin su za ta iya haɗiye su duka duk kafiran nan su zo su shiga tana da wurin zama da ta ajiye musu Allah maɗaukakin sarki ya ce kafirai suna tsokanar annabi sallallahu alaihi wasallama sau da yawa su ce da shi wa kalu ya ayyuhal ladhi nuzzila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ika in kunta minas sadiqin kai ba uka ci in da gaske ne ka sa mala'iku su zo mana su kakkama mu akwai mahaukata irin waɗannan وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم suka ce ya Allah wannan ya dame mu wai shi annabi ne wannan ya ce wai gaskiya ne to Allah inda gaske ne to kai ruwan wuta zai kama mu kai ruwan kwaram kwatsa kawai duwatsu na wuta su zo su kokkona mu mana sai mu ce o ashe da gaske Allah ne awi itina bi azabin alim ko a yana ta cewa akwai azaba kai kwana azaba sai mu ga yadda da gaske ne yanzu ba suna challenge din manzon Allah bane sallallahu alaihi suna challenge din Allahumma wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawmil hisab suka ce Allah ka mana azaban tun yau kana wani jiran tashin kiyama wancan ya yi daɗe a za a jira ya yi wani a yi kawai yanzu a gama to wannan shine abin da kafirai suka rika yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu don Allah akwai mutumin da yake da hakuri irin manzon Allah akwai wanda zaka kwatanta za a iya masa wannan kuma ya san in yace a yi za a yi in ya roki Allah za a yi amma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin suna zagin sa yana musu addu'a yana Allah ka yafe musu wannan sai Muhammadu Rasulullah ba wanda suka taba samun annabi irin wannan wallahi sai mu. annabi Nuhu sun karyata shi ma da suka karyata shi yace rabbi inni maghlub da Allah sun fi karfi na fantasir Allah ka taimake ni kawai fa fatana abwaba sama sai Allah ya bude kofar sama yace ruwa ya sauko wa fajjarna al-arda uyunan ya bude kasa yace ruwa ya fito duk aka duk aka shi annabi Nuhu yayi addu'a haka duk sauran annabawa nan suna yin addu'a sai Allah ya ce an amsa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka zage shi suka ce innaka lamajnun Allah bai taba yin mai hankali irinsa ba suka dubi idonsa suka ce kai mahaukaci ya zo yana yaƙi da bokanci suka ce kahin boka kawai ya zo yana yaƙi da tsaki suka ce sahir kai matsafi ne duk sunan da baya so wanda yake kira akan kar a yi sai suke kai ne ba irin tsokana da basu masa ba abin bai tsaya ga wannan ba fa suka taɓa lafiyarsa ya tashi zuwa wa'azi ya tashi shi kaɗansa saboda kar ya ɗauki wani ya je shi a masa rotsi ya taka da ƙafarsa tafiya kilomita saba'in daga makka zuwa ta'if ya rika hawa dutsen ta'if ɗin nan ya je same su ya ce ya ku jama'a ku ne makwabtanmu da ku za mu fara ga wani alheri ya zo daga wurin Allah ni manzon Allah ne Allah ya bani ceto in zo in kawo in zo in cire ku daga cikin bautar bayin Allah ku bauta wa ubangijin bayin Allah na ku mutane ina son ku saboda Allah wa'azi mai daɗi suka ce cap a garin nan suka turo masa yara 'yan iskan gari suka ce ku dake shi ku masa atile aka fara dukansa sai da ya suma yana farfadowa kawai sai ya ji mala'ika a kansa bai ma sanya aka kare ba duka da jifa da naushi da wulakanci mala'ika ya ya ce masa Allah ya ji abin da mutanenka suka ce maka ya ga abin da mutanenka suka maka ga saƙo nan daga Allah ya aiko mala'ika tun kai baka yi addu'a ba ka faɗi me kake so a yi maka sai ga mala'ikan da ke kula da duwatsu yace in shi ta atbaqtu alaihimul akhshabai in kana so yanzu mutanen garin nan a ɗanɗana musu kudar su a nuna musu kai Muhammadu Rasulullahi wa'annan manya manyan duwatsun a sa a markaɗe a tsakanin su a yi rugurugu da su yanzu in yi musu wannan abin kana cewa kai a yi za a yi na gama shirya amma ni ba zan yi ba sai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kar a taba mun su ce bal ni abin da nake so a bar su ta ba su sani ba ne da sun gane da sun yarda da su gane a hankali a su a hankali bayan Allah ne mutane na ne a bar musu a hankali na nan na kiransu kuma na addu'a wata rana za a samu ko mutum ɗaya ne ya yi imani da Allah na ci riba don an kashe su ban ci ribar komi ba la ilaha illallah shi ne wannan alam na shirah laka sada an buɗe masa kirjinsa ya yi faɗin da kowaye zai iya shiga ciki kuma ya samu wurin zama kuma ba abin da zai rikita shi ya sa ya ɗauki mataki irin na gaggawa su suna gaggawa shi kuma yana jinkirtawa shi sa Allah ce walaula ajalin musamman da ba don wani ajali da Allah ya sa musu ba kuma da ba don Allah ya yi alkawari cewa in kana nan ba za a yi musu azaba ba wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim in kana nan ba za a musu azaba ba amma in kana so ka ce a musu za a yi shi kuma rahmatan lil alamin yace ana rahmatun muhda ni rahama ce da Allah ya sake ta don ka kowa ya zo ya ci arziki ni ba zan sa a halaka kowa ba aka je yakin Uhud mutane suka nemi su kashe shi ba su samu dama ba suka kawo masa hari aka jefo aka jefo makami ya shiga goshinsa sai da aka zare aka fizge aka jefo majajjawa ya karya masa haƙori wannan haƙorin raba'iya jini yana ta zuba har aka koma cikin gari jini bai daina zuba ba sai da 'yarsa fatima ta ƙona tabarma ta ɗauki tokar ta sa tukun kafin jinin ya tsaya jinin manzan Allah sallallahu ya bi goshinsa ya sauka yana diga a ƙasa kawai saboda ya ce ku yi imani da Allah amma yana ce Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun da Allah ka gafarta wa mutane na ba su sani bane da sun sani da ba su mu haka ba da Allah ka kayafe musu kawai to shine Allah ce wa inna rabbaka la maghfiratin lin Allah mai yawan gafara ne ga mutane ala zulmihim bi ma'ana ma'a zulmi duk da yawan laifin mutanen nan in suka zo ga Allah suka ce mun tuba Allah zai karbe su shi yasa kowanne daga cikin mu ya ci moriyar kasancewan Allah zu magfira ya nemi gafara a wurin Allah fastaghfiruni aghfir lakum waɗannan arnan fa su ne tun daga baya ula'ika alladhina kafaru bi rabbihim su ne wa ula'ikal aghlalu fi a'naqihim su ne yasta'jilunaka bil azab su ne masu cewa a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid amma duk da haka Allah ya faɗi wannan ayyuka na kafirci amma ya ce wa inna rabbaka ladu maghfiratin lin nasi ala zulmihim Allah mai gafara wa mutane ne duk abin da suka yi in in dai suka dawo ga Allah suka tuba Allah zai karbi tuban su qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ka ce wa kafirai ma din sun daina kafirci za a yafe musu da waɗanda suke kafirci iri na kare ta tashin kiyama da waɗanda suke kaf- kafirci na cewa Allah yana da ɗa da waɗanda suke ce Allah yana da mata mal masihu ibn maryama illa rasulun karkarat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa Allah ya ce wannan baiwar Allah ce shi kuma bawan Allah ne annabi Isa ɗanta amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya ce afala yatubuna ila Allah ba za ku ga wa kiristoci su tuba zuwa ga Allah ba wa yastaghfiruna su nemi gafararsa wallahu ghafurur rahim Allah zai gafarta wa kirista Allah zai gafarta wa arna masu bautan gunki Allah zai gafarta wa yahudu Allah zai gafarta wa kowa in yantahu in suka bar kafirci suka yi imani yughfar lahum ma kan salam saboda wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim duk laifin mutane in suka nemi gafara a wurin Allah Allah zai yafe musu wa inna rabbaka lashadidul iqab in kuma suka ci gaba to ka gaya musu Allah mai tsananin kamu ne wannan shi yake tabbatar da alkhawfu da arraja ka ji tsammani a wurin Allah ka ji kwaɗayi ka ji daɗi ka ji taushin zuciya idan an ce wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas amma fa an zo ɗaya gefen kuma fa ka sani ran da fa ka yarda ka shiga hannun Allah wa inna rabbaka la shadidul iqab kar ka dauka yawan gafara da Allah yake yi din nan rauni ne yasa haka kar ka dauka yawan gafara nan da Allah yake yi wai kaman bai san abin da ake bane wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum li yawm ana jiran wata rana ne in dai anan duniya ne suka tuba Allah zai yafe musu amma in suka bari har Allah ya kama su وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة idan dai fa Allah ya kama alƙarya ya kama mutanen wata alƙarya alhali suna zalunci na kafirci inna akhdahu alimun shadid kamun Allah mai tsanani ne don haka karka bari sai Allah ya kama ka ka tuba shine ma wa inna rabbaka la dhuba firatin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab na'am
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
Allah ya baka albarka wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi innama anta munzir wa likulli qaumin had Allah ce waɗanda suka kafirta suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbi me yasa shi ba za a saukar masa da wata aya ba ta mu'jiza daga wurin ubangijinsa innama anta munzir Allah ya ce kai ba komi bane sai mai gargadi naka wa'azi da gargadi da jan hankali wanda ya ga dama ya yarda wanda bai ga dama ba kar ya yarda amma ba su za su sa dole in saukar maka da aya ko mu'jiza ba wani kulle qaumin had kuma kowasu mutane suna da annabin su mai shiryar da su don haka kai ma annabi ne mai shiryarwa aikin ka kenan shiryarwa wanda ya ga dama ya bi shiriya wanda ya ga dama ya bata wanda ya bata fa inna ma yadhillu ala nafsi ya bata akan karan kansa wa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda ya shiryu kuma ya shiryu don kansa Allah madaukakin sarki ya ce kafirai bayan tsokanar ayi azaba suna kuma tsokanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna takalansa suna cewa me yasa shi ba za a saukar masa da abin da ake saukarwa sauran annabawa ba me yasa shi annabi kawai sai wa'azi sai ta karatu shi ba za ga shi yana wasu abubuwa abubuwan mamaki ba al-mu'jizatul khariqatu lil'ada abubuwan da suka saba da al'ada supernatural power shi ne sa ba za a bashi abubuwa da za a gani a ce wannan yana da miracles sai mu yi imani ɗuhu sai a ce tab ya yi abin mamaki ba wai ya yi karatu ba su ba karatu ba sa son wa'azi ba sa son karatu kawai a nuna musu wani abu a fili abin mamaki sai su bi abin mamaki sai Allah ce a in za ku yi imani ku yi imani ta hanyar gargadin da aka muku ku yarda shine allazina yu'minuna bil gaibi ku yi imani da abinda ba ku gani ba ku yarda da gaske ne wannan shi zai sa ku samu lada amma don an nuna muku wani abu ne zai sa ku yi imani wani ai ba imanin gaskiya bane irin wannan tsokanar an sha yi wa annabawa a baya da yawa Allah yakan amsa yayi wasu kuma Allah ya ce ba zai yi ba wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama kar ya imani duk wanda bai yarda ya yi imani don wa'azi ba saboda annabi a matsayinsa na mai gargadi bai yarda da shi ba sai an nuna masa wani abu to ko an nuna masa abu ma ba zai imani da shi ba إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وأن دا كلمة أبنجدين كتتبت أكنسو نشي غاوتا كما كافرين تككو لمبا آية Allah ce ba za su yi imani ba ko da dukkan wata aya ta mu'jiza da suke tambaya da ma wadda ba su tambaya ba an aiko musu ba za su yi imani ba irin wannan tsokanar tun farkon zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke masa suke cewa laula unzila ilaihi malak sai kuna ma'ahu nazira me yasa ba za a turo mala'ika sai rika raka shi ba sai mu gane okay to ai mala'ika an tabbatar shi daga Allah ne amma kai a nan ka tashi a nan garin yabin da zai tabbatar mana cewa kai daga Allah kake shi da mu ga mala'ika ya kuna ma'ahu kuna tare yana jan baki kana fassarawa mala'ika ga qur'ani nan sai karanta mu ji kai kana a ce eh ko ya ce wannan shine manzon Allah ji Allah to wallahi idan kafirai ne ko an yi musu haka ba za su yi imani ba wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kazzaba biha al awwalun abin da yasa naki in rika turo abin da kuka ce in yi shine dan baya sun ce in yi nayi kuma sai suka karyata wa ataina samudan naqa mubsira ga misali nan can tun lokacin samudawa suka ce a turo musu da naka suka ce wai daga cikin wannan dutsen suna so a fasa sai su ga ta macen raƙumi ta fito in ta fito sai mu yi imani raƙumi kuke so taguwa sai ya addu'a sai dutse ya fashe sai raƙumi ya ce hadihi naka ba ta nan laha shir wa lakum shir za ta sha kuma za ku sha daga ruwa kowa yana da yawmun ma'lum Allah ce fa zalamu biha ga raƙun ba suna gani an aiko ne don su yi imani ko amma sai suka je suka yi mitin sai suka ce kai wannan fa yana tsokanar mu fa wannan challenge din ya yawa ya za mu yi mu yi countering wannan challenge din shine Allah ya ce fa aqaruha sai suka yi mitin akan za su soke ta su ne wa kana fil madinati tis'atu rahab waɗansu mutum tara a garin su suka zauna suka yi mitin shine fakad shine idin ba aka ashqaha wanda yafi kowa tsiya a cikin garin sai miƙe sai ce ni zan soke ta magana ta kare mu za a yi barazana daga mun ce fito da ita fito da ita kuma ya zo yana ta mana bita da dole sai an yi imani to ba za a yi ba ta fito kuma mun ki ba za mu yi imanin ba sai ya tashi sai je soke ta fa'aka ruha to wannan abin shine Allah ke bada yace waɗancan ƴan farko sun yi kuma yanzu in aka yi muku haka za ku sannan bayan wannan mutanen annabi Musa ma su ma sun ce a yi musu shine Allah ce awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl mutanen annabi Musa su ma da aka bawa annabi Musa su ma ba sun kafirce ba qalu sihrani tazahara wa qalu inna bi kullin kafirun ai kowanne aka bashi shi ma yana so ayi ne saboda ai ta bata lokaci ya ja ya dana annabi amma ba wai don imani zai yi ba to kai ko ba za a yi wasa da kai irin wannan ba abinda na ga dama zan yi abinda na ga dama abinda ban ga dama ba zan yi ba inna ma anta munzir kai ne gargadi ne wanda ya yarda ya yi imani faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in anta illa nadhir naka wa'azi ne kawai wanda zai yi imani zai yi imani don ya ji wa'azi amma ba don ya ga wani abu a fili ba an fahimta to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wani kulle qaumin had kuma kowace al'umma Allah ya turo mata da mai wa'azi mai gargadi haka kuma ga naku ya zo laqad ja'akum rasulun min anfusikum ga naku manzon ya zo muku daga jikinku daga cikinku daga irin jinsinku Allah ya tattallar sai ta bayani duk abin da zai sa a yi imani yanzu duk abin da aka faɗa na hujjoji da suke cikin Qur'ani ba su ishi mutum ya yi imani ba sai ga an nuna masa wani abu a fili ne zai sa yi imani to bari ku ji lokacin da ake makka suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce da shi kana so mu yi imani ko ya ce eh na so ku yi imani sai suka ce to in kana so mu yi imani to lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a kana so mu yi imani to yanzu can da muke gani ka san garin makka ba ruwa ai garin makka rairayin hamada ne sai kuma duwatsu ƙasa ce wadda gairi zara ba a ganin tsiro saboda ba ruwa a wurin sai suka ce to ka sa ruwa ya fara ɓuɓɓugowa sai mu zama kamar garuruwan da suke da ruwa a can mu ga ruwa ya fito ba ba ba ba ba ya mu ce a lalle wannan annabi ne an canja gari sai suka ce masa ko ka zaɓi wannan aw yakuna laka jannatun min nakhilin wa a'nab ko kuma kai mu ganka kai ma kana morewa amma kai ma kullum kana fitowa cikin mu ba mu ga wani alaman hutu a jikinka ba abinda za ka yi mu yi imani shine mu ga kana da wata babbar gona min da hilin wa a'na akwai dabinai akwai manan inabi sannan mu mu rika shiga a ci arziki a ce wannan kayan gidan annabi ne suka ce aya kuna laka baitun min zukur ko kuma mu ganka kana da babban gida mansion house wanda da zinare aka yi irin gidan manya-manyan kasaitattun sarakunan nan a ce ga fadan gidan annabi sai mu zo ana shiga ana ana ta sharu ana ana hidima sai a ce kai a kai babban mutum ne ya nuna Allah yana yin ka kenan amma har kawai kai kana talaka kuma ka fito ka ce mu yi imani a har ka je ta try by bata ka nuna mana mu ma mu yi imani daga baya suka ce a'a ka a dan ƙara gaba nan duniya kadai au ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ka ce ma Allah ya zo wal mala'ika shi da mala'iku kullum kana ta ce Allah Allah Allah Allah kana ce mala'iku mu ba mu gansu ba ka ce su zo suna kallon juna haka sai mu zo sai a yi miti kabila muna fuskantar juna kuna gane injilin kafirai ko kuna gane haƙurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kabila gaba da gaba ba kar ka zo su tsaya daga can su bakale a a zo a yi mitin gaba da gaba sai mu tattauna sai Allah ya ce to kun ga wannan annabin da gaske ne kuma yanzu mu fahimci juna sai ku yi imani kun ji sai mu yi imani ko ku sa mala'iku su zo wannan duk a cikin Qur'ani ne fa Allah yake fara aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce a kai bara a ce ya zo ba mana shi ya je eh autus kita sama kama da amta alaina kitaban shi ne a'a ka sa sama ya ruso kai na magana da cewa a ruso sama a yi wa'ayi tsawa suka ce a'a kar a yi haka a ce Allah ya zo daga baya sun suka ce a'a autar kafi sama kai ka je sama tunda ba za a ce ya sauko ba na san wannan ba mun san ba za ka yi wannan ba to amma ka je wurinsa ka je ka dawo amma in ka zo hawa muna kallon ka kana hawa din din din din din sam har ka isa can sai mu ga ka wuce ka shiga can sai ka dawo ka je wurin Allah amma kullum ka yi magana ka karanta sai ka ce ya ce maka a ce kaza yaushe ya faɗa ka je ka dawo akan idonmu sai wasu suka ce a a ka in ka je ka dawo haka karka mana rufa ido walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzir alaina kitaban na kara'u sai ka zo mana da written note rubuta mana yar takarda yi tsayi sai a zo a ce mana gashi in ji shi sai mu gani ga sunan sa ga sunanka ga sunan mu an yi bayani an ce mu ne na kara'u wanda zamu karanta mu fahimta yanda ake aiko da wasiƙa kar ka je ka dawo ka mana cuwa-cuwa ka ce ka je kuma ba za mu yarda ba a'a ka zo da takarda kuma daga mun gani za mu gane wannan daga Allah ne kul subhana rabbi Allah ce ka ce musu Allah ya tsarkaka duk wannan shirye da kuke Allah ba zai yin ba hal kuntu illa basharan rasula ni dan adam ne kaman kun kun gara ma ku yi imani basharan rasula kuma ni manzon Allah ne shine inna ma anta mundir kai mai gargadi ne kawai wanda ya ga dama yi imani don kansa to zu tambaya anan ita ce anan Allah ya ce ba zai yi ba kai mai gargadi ne to shin Allah bai yin bane Allah ya musu sau da yawa Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabin mu sallallahu alaihi wasallama min al-ayati wal mu'jizat ma lam yu'tiha ahadan min al-anbiya ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ayoyi irin wanda suka tambaya da ma sama da abin da suka tambaya irin abin da bai ba wa kowa ba amma sun ƙi yin imani ne da gangan annabin mu sallallahu alaihi wasallama darajarsa da matsayinsa a wurin Allah ya wuce a masa wulakanci Allah ya bari ya wuce a yi masa gatse Allah ya bari shi manzon Allah haƙurinsa zai ɗauka amma Allah ba zai bari ba sai Allah ya aiko da yanda za a ƙure su haka duk abin da suka tambaya nan ba abin da Allah bai yi fiye da haka ba in dai hujja kake nema da za ta sa ka yi imani babu abin da Allah bai yi ba duk wanda ya yi imani ya yi imani akan yaƙini ba wai shakka ba ce duk wanda bai yi imani ba ya ƙi imani akan yaƙinin gaskiya ne waje hadu bi hawa sai kana ta anfusu ba wanda zai je gaban Allah ya kure Allah da cewa ma ja ana min bashirin wala nadhir mu ba mu ga ala mu ba mu gane bane wallahi kowa sai ya je ya ba zai ce inna kunna an hadha ghafilin kowa ya gane sun ƙi imani ne da gangan shi yasa malamai suke cewa duk wata mu'jiza da aka bawa annabawa a baya ba irin mu'jizar da ba a bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatankwacinta da samanta ba Abdullah ibn Abbas ya faɗi irin wannan ma u'tiya nabiyyun mu'jiza illa wa u'tiya nabiyyuna a'zama minha Imam Suyuti yace ma u'tiya nabiyyun mu'jiza illa wa li nabiyina sallallahu alaihi wasallam min jinsi ha shay ba wata mu'jizar da aka bawa wani annabi face an bawa annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu mai kama da ita wanda yafi na wancan mu'jizozin da aka bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kala biyu ne dukkan annabawa ana ba su mu'jiza kala ɗaya ce duk annabawa a baya ana ba su mu'jizatun hissiyya mu'jiza irin ta zahiri dutse ya fashe wani abu ya fito a ciki a fasa dutse ruwa ya kugo sanda ta koma maciji wani ya taba wani ya tashi da rai wani ya taba wani ya warke ba su ne ba wanda ake bawa annabawa wani a jefa shi a wuta wutan bata ci ba wannan shine mu'jizozin da ake bawa annaba waɗannan mu'jizozi ne fisikal waɗannan mu'jizozi ne wanda suke a zahiri ana ganin su tangible amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka irin su an bashi tangible din sai kuma aka bashi intangible aka bashi abin da kwakwalwa ce kadai za ta iya auna shi amma ya fi karfin gangan jiki talla shine mu'jizar alqur'ani mu'jiza ta ilimi su ba mu'jizar da aka ba su ta ilimi ba ne sannan dukkan annabawa mu'jizar su ana ba su ita ta kare a zamanin su kuma a garin su saboda kowane mutum wa ma arsala min rasulin illa bi lisani qawlihi kowa ira ya mutanensa aka aiko shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai a bashi mu'jizar da za ta haɗe duk duniya ba na mutanen garin su kadai ba sannan kowane annabi idan aka tashi bashi sai a bashi abin da zai kure yan zamaninsa kadai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba yan zamaninsa ba kadai har duniya ta nade mu'jizarsa ba za ta kare ba yanzu mu'jizar annabi Musa ina take yau ta annabi Isa fa ina take har yanzu ta annabi Ibrahim ta annabi Salihu ta annabi duk wani annabi in aka bashi mu'jiza ta kare sai dai ka karanta a labari a theory amma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi ya faɗa a cikin hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim yace ma min al anbiya nabi illa u'tiya ma bi mithlihi amana man ma'ahu yace kowane annabi idan Allah ya tada shi sai ya bashi wani abun da zai sa mutanensa za su yi imani da shi don wannan abun sai ce wa inna ma kana allazi utituhu wahyan aw haqullahu ilayya sai dai ni Allah da ya tashi bani mu'jiza ta sai Allah ya bani wahayi na alqur'ani yace wa arju an akuna aktharahum tabi'a ni kuma ina fatan dukkan su sauran annabawan nan sai na fi kowa yawan mabiya da mu nan mabiyan ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya fi kowa mabiya domin shi ya zo da mu'jiza ta ilimi ne shi yasa farkon mu'jizar ta sai aka ce ikra kowa ba a ce masa ikra ba shi sai aka ce kai karatu kuma ya yi karatun al'ummarsa sun yi karatu sai Allah ya tara mana saboda albarkacin al'ummarsa na ikra sai aka tara mana abubuwan da ilimi ya sa zamunan baya kaf ba su samu saukin rayuwa irin namu ba dukkan zamunan su idan za su yi tafiya sai dai su taka kafar su ko su haura kumi mu kuma Allah ya bamu kafa ya bamu da watsumi kuma ya kara mana da jirgi da mota da jirgin ruwa da jirgin sama da jirgin kasa albarkacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda albarkan zamani ikra ba bincike da ilimi yasa wannan ba dukkan zamunan su a baya idan za su yi aika annabin da ya fi kowa sauri shine wanda tsuntsu zai ɗauki wasiƙarsa ya kai shine annabi Sulaimanu alaihi salam sauran kuma in suka aika sai an yi wata ɗaya wata biyu wata uku a hanya kafin a isa mu kuma a yanzu da text za ka rubuta abu duk duniya ya yaɗu a lokaci ɗaya wannan sai mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane annabi a zamanin su in kana so ka yi magana da wani sai dai ka faɗa a yanzu wani ya je gaya wani wani ya je ga wani wani ya je ga wani yanzu kai da ka faɗi abu guda ɗaya da sautinka kuma duk duniya su saurari sautinka a lokaci ɗaya wannan duk mu'jizar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda al'umma ce ta ikra yace ni wahayi Allah ya ban na ilimi kuma da shi ne zai sa in fi karfin kowa kuma in fi kowa yawan mabiya kuma da haka ya zama sannan abin da suka nema na al-mu'jizatul hissiya shi ma Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi mu'jizozi da yawa irin na zahiri din idan annabi Musa an ba shi sanda lalle yayi abun mamaki da sanda yadda ki idrib bi asaka al-hajara fanfajarat min husnata ashrata aina sanda zai dauka yadda ki dutse busasshe sai dutse ya fashe sai ruwa ya fara fita wani ai abun mamaki ne sannan wa alqi asaka ya jefar da sandansa fa idza hay fa idza hiya hayyatun tas'a ya jefar da sanda sai ta zama macijiya wannan duk abun mamaki ne sannan a zamanin sa aka dauki saniya aka dauki wani yankin ta idribuhu bi ba'dha aka daka sai mutum ya tashi shi ma ya zama mai rai an tayar da matattu a zamanin sa wannan duk abubuwan mamaki ne ko annabi isa shi ma an bashi na annabi isa bai ma kai na annabi musa ba so da annabi isa an bashi rayar da matattu an bashi warkar da marasa lafiya an bashi bada labarin me aka ci a ciki amma annabi musa duk abin da aka bashi shi ma an bawa annabi musa amma annabi musa an kara masa abin da shi ba a bashi ba annabi musa shi ma ya tada matacce annabi musa shi ma ya yi addu'a wani ya warke annabi musa ya yi irin na annabi musa annabi isa amma shi an kara masa da cewa ya daki sanda akan dutse dutse ya fashe ya shiga tare da fir'auna ya tsira annabi fir'auna kuma aka halaka shi shi kuma annabi isa an zo ai aka kama fir'auna ai aka halaka fir'auna shi kuma annabi musa ya tsira amma annabi isa shi da ya zo sun kawo masa hari allah ya daga shi zuwa sama amma ba a halaka mutanen a gabansa a kan idonsa ba amma su waɗancan wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun duk abin da annabi Musa ya roƙa shi Allah ya masa amma annabi Isa haka aka haƙura aka katse masa rayuwa sai ya koma wurin Allah rafa'ahu Allahu ilai sai Allah ya tsarkake shi suka kashe wanda suka kashe daga cikin mutanensa amma annabi Musa da shi da mutanensa duk wa anjaina Musa wa man ma'ahu ajma'in dukkan suka tsira ba a taba ko ɗaya ba kaga mu'jizar annabi Musa ta mafita annabi Isa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya dama su ya shanye mu'jizar da aka ba wa annabi Isa da annabi Musa da ƴan mutanen su ne annabi Isa ya tada matacce iya shi mataccen kadai ne ya amfana sauran matattun da su bai taba su ba ai ba duk matattun zamanin sa ne ya taba ba kuma a zamanin sa ma ana mutuwa ba duk marasa lafiyar zamanin sa bane a zamanin sa kuma ana rashin lafiya amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo nasa na farko ma duk duniya sai da suka shaida in ka tarabati sa'atu wan shaqqal qamar mutane suka zo suka ce masa idan kai annabin gaskiya ne muna so ka nuna mana wani abun mamaki suka ce yace me abun mamakin da kuke so suka ce ga wata nan guda ɗaya ne a duniya muna so ya tsage ya zama kashi biyu sai mu ga ɗayan ya faɗo mu ga wata gashi da yau daren sha hudu sai mu ga ya rabe biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a sai Allah ya ce an amsa za a yi wan shaqqal qamar wallahi akan idon su sai wata ya tsage fa sai wata ya fado a gefe can suna gani duk suka watse a guje daga baya wata ya koma suka ce ko bara mu yadda ba karfa an mana wayo an mana rufa ido ne sai mun yi tambaya watan garin mutanen can su ma yayi haka na garin can kafin ka ce menene yan uwansu yan nan garin wanda suke can garin su wanda suka tafi kasuwanci suka ɗebo a guji suna dawo suka ce tashin kiyama ya zo wata ya tsage suna dawowa suka ce kun ga abin da ya dawo da mu ai muna can ana dandali kawai sai muka ga wata ya tsage suka ce la ai anan aka yi muhammadu rasulullah wata kwaya ɗaya ne a duniya amma wanshan kalkama wanda yake gani cewa wani annabin ya tada matacce wani annabin ya yi wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sama da wannan babban abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda ba a taɓa ganin irinsa ba shine ba ma ɗan adam ba bishiya itaciya an tsare ta shekara takwas tana bushe bishiyar dabino saura kututturenta aka ajiye kututturen annabi yana hawa yana hudu ba wata rana sai aka zo aka gina masa mumbari sai ya zo ya ce a sare wannan bishiyar aka zo aka sare wannan itacen za a jefar da shi kawai sai mutane suka ji ƙara aka zo aka cika a masallaci ana jin ihu da kururuwa ana ganin ruwa yana fita a jiki ashe hawaye ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya taba shi sai ya ce wallahi yana kuka ne saboda an ce za a ɗaga shi in daina zama a kansa manzon Allah ya rarashe shi ya ce kai haƙuri dan ɗauke ka ajiye ka a wuri kaza dan kai ka a wuri kaza dan ce a mai da kai cikin aljanna ka zauna a can wanda kake so ya ce to na yarda in aljanna ne manzon Allah ya ce wallahi inda ban rarashe shi ba da har tashin kiyama yana kuka Muhammadun Rasulullah yanzu don Allah da mutum ya mutu ya tashi da kututture ya mutu ya tashi kuma ya yi magana a gaban mutane wane ne fi abin mamaki sannan idan annabi Musa ya daki sanda dutse ya fashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu ishaq ya rawaito a cikin almagazi a cikin tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana yakin badar ukasha ibnu mihsan yana yaki sai takobin sa ya kare sai zai ce wa annabi sai takobi na ya kare ya rasulullah da yaki wuta yayi wuta sai manzon Allah ya mika masa wata sanda ya ce rike wannan sandan je ka yaki da shi yace sanda kuma yace je ka rike ka gani da shi za ka kisa yana rikewa sai ya koma takobi wannan shi ne manzan Allah za ka duk mu'jizar da wani zai tsokane shi akan ta yayi akwai da abin da na taɓa faɗa lokacin da na yi karatu a Kaduna akan mu'jizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wani hadisi wanda Ibn Abi Dunya ya ruwaito da shi da al-Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa shi Ibn Abi Dunya a cikin a cikin man'acha ba'da al-maut dukan sun ruwaito da isnadin su zuwa Abdullahi dan Abbas zuwa Anas dan Malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo sai ɗanta ya mutu ta yi ta kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kafar yaron sai yaron ya tashi kuma Anas dan Malik ya ce ya rayu har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na kawo shi amma daga baya malami na Sheikh Muhammad Sani Rijal Lemo ya mun tambihi cewa wannan hadisi bai inganta ba. Don haka na dawo kan cewa hadisin bai inganta ba don haka la taqumu bihi hujja mu cire shi amma duk sauran abin da ya inganta na mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tabbatar da su abinda na faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh